an kullihim wanda baituka ba su da wahala insha Allah za mu iya kammala su ya ce wa an kullihim bi a bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah malam darasin mu na nawa a muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan rana ta Laraba a wanda yau hudu ga watan Zulhajji hijiran manzo alaihi salatu wa salam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 14 ga watan bakwai miladiya 2021 wanda wannan darasi namu shine na 32 a cikin littafin mu na Shadibiya muna cikin babul madawul qasr wanda zamu tashi wa an kulli himbil maddi ma qabla sakinin wa inda sukun waqafi wa jahani usila wa mudalahu hadwa karshen abiyat yace wa an kullihim ma'ana an jami'il qurra wannan ba maganan cewa qira'awa ne ko riwayawa ne ittifaqi ne na dukkan qari'ai sai ce wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin yanzu idan muka zo muka ce a kaga da muka ce alhaqa yanzu wannan harfin mad ne kaga nan za mu shadda ko me asalin sa alhaqa dabba za mu shadda asalin sa dabba ko to wannan akwai idgami amma idan muka dauki misali qaf mu dauki farkon sura qaf to kaga haka take sod mun gane ko? kun ga anan mai aka samu an samu harful mad daga nan sai saki ne sakin nan ko sakin nan ko ya zama mudugam ko gairu mudugam to sai ce wa an kullihim daga dukkan ƙari'ai bil maddi ma qabla sakinin kenan bil maddi allazi wannan ma mausula ce bilmaddin labi ƙabla sakinin wato almad ana nan ɗalibin al'ishba wato ƙara'u bilmaddi sun karanta da ja kafin harafi sakini kaga nan an samu harfin mad daga shi sai harafi sakini mai idigami shi ne irin su alhaƙa irin su dabba abdallin ƙwamma sakhadu irin su ne kaga asalinsa asakha atama shine asalinsa sai aka idigami saboda ka'idar idan aka samu harufa guda biyu na farko sake ni na biyu mutariki za a shigar da shi to duk ƙari'ai sun yi ittifaki ba baran daka bil maddi ma qabla sakinin wato jan harful maddi wanda ke kafin harafi sakini anan da yace bil maddi ma qabla sakinin jimla ce takaitacciya amma fuskoki guda hudu za ka shigo da su a nan na farko za ka ta ala nufin almaddun lazim ita kuma ta kasu gida hudu akwai almaddun lazimul kalmi almusakkal irin su abdolin sakha tama alhaka duk su ne kaga almaddun lazimul kalmi almusakkal yawwa akwai almaddun lazim alkalmi almukhaffaf kaman al'ana ina kaman ka ce al'ana kaga wannan kaga ka samu harfin mad daga shi sai me sai harafi saki ne kaga dole sai ka ce al'ana al'ana kaga babu idigami kenan wani ta zamo almaddun lazimul kalmi al-mukhaffaf kaman a ƙira'an nafi'u ɗaya fuskar ƙalun wa mahyayi wa mamatiha wa mahyai kaga an sami harafin mad sai aka sami harafi sakini to kaga ka samu mai biyu almaddul lazimul kalmi almusaqqal da kuma almukhaffaf to sai kuma almaddul lazimul harfi almusaqqal shine fawatihus siwar alif lam mim yanzu kaga idan ka zo alif lam mim kaga a karanta ga yadda yake alif lam mim banda wannan za mu zo magana kaga da ka ce lam nan harful mad to sai ka shigar da shi kaga daga harful mad sai harafi saki ne to amma tunda akwai idgam ya zama mai musaqqal lam kaga zama musaqqal to amma irin su qaf sad nun kaga duk mukhaffaf ne kenan yanzu mun fahimci wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin wannan fuskokin guda hudu yake nufi to sai dai da ya ce wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin wannan ana nufin idan abin ya kasance min kalimatin zai iya ka samu harful mad daga shi sai sakin amma kun min kalimatai ne to wannan ba za ka yi ba wanda abu ne shi ma masu yawan gaske yawwa yanzu misali in ka ce وقالوا الحمد kaga wannan alif harfin mad ne kuma ga sukuni a gunsa ko ba haka ba ƙalu ƙayyarna ƙalu ƙayyarna akwai alif kaga wannan harfin mad ne alhamdulillah wasu ita kuma sakina ce to kaga wannan bai cikin wannan ba za ka ce nan wa ƙalu alhamdu ba za ka ce haka ba ko ƙalu ƙayyarna wa warisa sulaimanu dawud goge mana shi ma babban man shi Allah gafata malam wa qala alhamdu kaga in kai lam alif ai kaga haka yake nan harful mad ne wa qala nan ga harful mad nan kuma ga sakin kaga ba za ka ja shi harka shida ba ashe kenan wannan ka'idan ta idan sun kasance min kalimatin ne ko an fahimci wannan to sai ya ce wa inda sukunil waqfi wa jahani usila haka ne ko wa inda sukunil waqfi wa jahani usila yace to amma a wajen wato sukunin da ya zo saboda tsayawa fuskoki ne guda biyu wanda aka mayar da su a matsayin tushe yanzu idan ka zo ka ce ar-rahmanir rahim dauki ar-rahim ar-rahim yanzu me muka yi mun sami harful mad daga shi sai sukuni ko mu ce rabbil mu ce rabbil a'a wawun ko kuma al'iqab a kai al-thawab ko yawwa al-thawab al-thawab kaga daure za a ga harfin mad mu ce khalidun kaga anan wannan ya'un harfin mad ce daga ita sai mimun kuma ka tsaya a kansa ɗaurarre ne wannan alif harful mad ne daga shi sai ba'un ɗaurarre da ka tsaya a kai kamar yadda wawun shi ma harful mad ne to shi ne ce wa inda sukunil waƙafi to a wajen ɗauri wanda ya bijiro saboda tsayawa wajahani usila wato fuskoki ne guda biyu wanda aka matsayar da su ainihin a matsayin su ne tushe to mene ake nufi da wajahani a nan sai suka ce ana nufin eh? a a a yau kwarai da gaske yake cewa usila ba ramzi bane ba ramzi bane ba usula ba ramzi bane ba ramzi bane dan inda mun ce usula ramzi ne sai zama nafi'u shi kadai shi yasa duk a cikin shadibe ku ba za ku ga an dora alif akai ba ba ramzi bane ba yanzu in wajahanin anan zaka iya cewa malamai sun yi sabani akan me ake nufi da wajahani abinda mafi yawa suka tafi suka fi tafiya suka ce wajen ana nufin al-tul wa tawassut ja harka shida da kuma ja harka hudu to cewa usila akwai ishara da cewa akwai alfar in aka samu asali sai an samu reshe to reshen shine kasuru fuska nawa kenan uku ka ce arrahim harka shida arrahim hudu arrahim harka biyu hakanan al-thawab al-thawab al-thawab hakanan wannan khalidun khalidun khalidun to amma shi abu shama yana ganin wannan usula din ana nufin da tawassut da kasuru shi ishba sai zama far'un lahuma eh ma ra'ayukum fi hadha su wanda suke ganin cewa ana nufin da tsul da tawassul sune usila domin badahatan an san cewa dama za a ji harka biyu badahatan an riga an san wannan amma larubin insan la ya takhayyal annaha tumaddu sittan aw arba'an ta yiwu mutum ba zai taba tunanin ya halatta a ji harka shida ba to sai ya zama kasaru shi shine reshen su sune asali ma'ana kenan ta eh na ra'ayin abu shama shi ra'ayin abu shama yawa shine an suka ce da tu shi shi ne to ai dama abin da ya sa su jumhur suka tafi akan haka in muka duba an samu harful mad sannan kuma an samu sukuni kuma wa mudda lahu amina ne wa an kulli bil mad ma qabla sakinin to ashe yanzu an sami ma qabla sakin dole in tul ya zama asali kuma abin da tawassul ya biyo shi kasar ya zama reshi wai limai ke tabo shi ko ana karɓar ra'ayi su koko ne wahala kawai yake a'a mutane suna karɓe to bai ba karamin malami ba ne ba karɓa sosai ma kuwa mun gane ko kenan wannan wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin al maddi lazim ake nufi bi anwa'iha al arba'a wa inda sukun wa kafi wajhani usila shi kuma ana nufin al maddi al sukun mun gama da wannan to shikenan sai ki ce wa muddalahu inda alfawatihi mushba'an ko mushbi'an da zaka iya cewa wa fi ainin alwajhani wa tulu fuddila yanzu nan idan muka duba bari mu zo kun ga ga yadda suka yi takasimin abun mu ce um, daya biyu uku hudu sai mu ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai na biyu al'ain na uku na hudu to waɗannan idan muka dube su su ne haruffan da suka zo a fawatihu siwar dama ina ga sha hudu ne ko ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu su ne rabin hurufin hija'iyya suna masu haɗewa ko abin nan a karatu a lokuta ta lamfasi lamfasi lamfasi eh, ko abbreviation yawa silhu suhairan man qata'ak ko nassun hakimun qati'un lahu sir duk dai su aka haɗe mun gane to sai ce wa mudda lahu inda fawatihim mushba'an wannan lahu din game yake komawa game asakin asakin da aka yi abin nan wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin to shi wannan asakin din shine abin da ke koma gare shi to sai menene wa mudda lahu inda alfawatihi ma'ana mudda ayyuhal qari'u lisukun ko lissakin inda alfawatihi a wajen waɗannan abin da muke takura min bakake mushba'an in ka ce mushba'an ma'ana maddan mushba'an kenan mushba ya zamo sifatun li masdarin mahzuf in ka ce mushbi'an halata kaunika domin mudda fi'il amr ne wa mudda lahu ma'ana lissakin ka ja ga harafi daure inda lafawatihi a wajen kura mai baka gida ka abin nan mushba'an ja harka shida wa'annan su yake nufi abin da yasa muka ce wannan su yake nufi saboda abin da zai bi ba wa mudda lahu inda lafawatihi mushba'an sai ya ce to shi kenan sin a ɗasi abin nan ƙwasi mim guda biyu ƙwasiyin yasiyin kaga inda sin ya fito kenan ko nunin kuma nun wal ƙaram ƙafin kuma ƙaf wal ƙur'anin majid ko sot da fatihatu al'araf alif lamim sad da kuma fatihatu maryam da fatihatu dawud surtu dawud kasu surtu dawud mana suratu sad shi aka fi sabawa to kenan nan sadin ya zo to sai kuma lamun ga sunan alif lamim guda shidansu alif lamura guda bakwai ɗinsu sai wanne kuma wai lamun din eh alif lam mim ra ba yau ta abin nan ra'ad ba to sai kafin fatihatu maryam eh sai wace shikenan to sai mimun alif lam mim asit sai alif lam mim ra tasim mim tasim mim su kenan to to yau hawamim su ma ga sunan to saboda haka wannan duk ga baki ɗayansu harka shida shida ake ja ba a ragewa sai ce wa fi ainin wajahani amma shi ainin fuska biyu gare shi fatihatu maryam da fatihatu ashura ko kaf ha ya ain sad to yanzu me ake nufi da wajahani tun da ya ce wa tsulu fuddila mun san babu kasuru wa fi ainin da waje hannu shi ainin za ka ja shi kana da fuska biyu ko ka ja shida ko ka ja hudu amma an fifita abin nan din me ya kawo masa na kaso har aka ce za a ja shi hudu suka ce domin shi nan harfin lin ne su ko wannan in ka duba ga baki daya huruful mad ne mun gane ko shi kuma wannan lin ne yawa kuma asali shi lin dama yana da rauni akan a- a- abin nan eh, huruful mad yana da rauni mun gane ko to sai ce wa fi nahwi tahal kasuru kafin mu je su wannan idan kuka duba ga baki ɗayansu kowanne harafinsa uku ne kuma na tsakiya harafin ja kun gane abin da ake nufi yanzu sin in za ka rubuta shi kaga haka za ka yi sinun ya unnunu kaga na tsaya- na tsakiya harafin ja ne haka nan nun shi ma haka za ka yi kaga na tsakiya harafin ja haka nan in ka zo qaf shi ma haka za ka yi haka nan sad haka nan lam kaga shi ma za ka yi haka kaf shi ma haka mim shi ma duk gaba ki ɗayansu harafi uku uku ne in za ka rubuta na tsakiya kuma harafin ja shi ma ainun haka to sai ce wa fi nahwi tahal qasru duk harafi daga cikin fawatihu sau wanda yake kama da tsaha wanne ne wanda yake kama da tsaha suka ce mai harafi biyu mai harafi biyu ta kaga kawai haka yake haka yake kawai ta ha to yanzu kaga ya haka take ha haka take ara haka take ga ba ga ha kaga suna ɗaya biyu uku hudu biyar ma'ana duk wanda harafi biyu ne to shi kuma wannan kasar za a yi masa kawai tsoha babu tso mun gane ko? yawwa yasin babu yasin da ba muna ta muna ali ba muna ta yasin ko to babu yasin yasin kuma babu yasin kawai yasin eh eh eh a'a. to ai ai duk makaranta Allah kusa haka ake yasin haka ake yasin eh eh kwarai da gaske to kaga sai an ce yasin to wasu kuma sai kaga sun yi kasarin wannan idan aka zo fawati usuwar sauran kuma duk sai abin nan a ce wani ka ha ya duk sai a yi kuma a wuce abin da ya kamata a yi yawwa to shikenan kaga ha a wajen alhawamim a saba'a hamim babu ha kawai duk abin nan sai ya'un a fatihatu maryam da kuma ita yasin din kaf haya yawwa sai kuma ta taha da kuma tasin mim tasin duk kawai ta harka biyu sai ha ita kuma kaf haya ta ha ba wuce harka biyu ra kuma alif lam ra alif lam mim ra duk gaba ke da mun gane ko duk harka biyu shine aji na uku sai ce wa fi nahwi taha al-qasr idh laysa sakinun saboda babu wani ɗaurarren harafi da zaka samu ma'ana babu harafi ɗaurarre bayan harafin ja kun ga su kuma wannan an samu harfi ɗaure bayan harfin ja sai ya ce wa ma fi alif min harfi maddin fa mutsala shi kuma alif babu harafin ja a cikin sabalantana a ja alif shi yasa kuskure ne ka zana ta alifun a wannan da yan malaman islamiyya ne afwan kaga alifun mai sabo kenan zaka ce alkalbu alifun alkalbu alifun eh kare mai sabo ne min al'urfa saboda ka alifun ake cewa kaga ba a cewa alif sai dai alif lamim alif kawai kaga shi in ka duba harafi uku ne amma kun babu harafin jar shi ma mun fahimci wannan baitin to shi kenan eh Allah gafarta malak duk fa ittifaqin qara'i muke magana taha a'a to ni a qira'atu sab'a da ashara dai abin nan ban san wannan ba eh ban ji ba ban san ta ba gane wannan yaran ba ka san shi irin wannan abubuwan ah wai taha din eh wato fi sabilillahi wasu ina jin ko shawazi ne suke samu kasan shi matsalar ilmin qira'at yana buƙatar talqini ba ka bai dauko a littafi eh eh akwai tsahi a to dama mana misali ainihin kadai warshi yake abin nan menene inda yake cewa ta wa menene menene suhubatun wila tsawo ya suhubatun abin nan su hamza da abin nan za dai mu zo a cikin wannan din almuhim dai ba za a wuce harka biyu ba tsawaha akwai masu wai tsahe akwai wanda ba sa ji abin nan sai a ce wai tsahe to ka ji wani karin kuma kaga an rage can an kara nan ala kulli halin to shikenan mun gama wannan insha Allah ko to na'am wajen me? eh eh a'a ko ma'ana da kan nufin ha kawai an yi ha da alif ko ko ba haka ba ko da ake ta ha'un ha'un ba'un a to ai sunansu ne shi wancan suna ne wannan koyar da ake furtawa ne da aka rubuta maka tsa da ha yadda ake furtawa shi kuma tsa'un sunansa ba'un sunanta yau wato shi ne suna daban yadda ake furta kuma daban eh to shi ne eh ka zo karatun ƙur'ani ka ce yawon sinin abu Allah gaba ta wada eh eh alifun alifun haka ake karanta alifun eh eh to na fahimci wato kai abin da kake so wato nan kaga za a ce ha'un ya'un ta'un ha'un ra'un ma'ana kun fahimci wajahinsa duk waɗannan masu alhamza alhamza ne sai aka jefar da alhamzar eh kwarai da gaske wai wani ne sai yake ganin wai me yasa a kira'an kalun riwayan kalun ake iskatun alhamza misali ja a amurna kaga zaka ce ja amurna ce to ai kai ma a taka riwayan hamsin ana iskatun alhamzan zakariya ba zakariya uba ne ba wa kul zakariya duna hamzi jami'ihi sihabun kaga da hamza da kisa'i da hams su suke jefar da alhamza ashe kai ma mai hamsa kana jefar da alhamza din to za ka ce ya zakariya inna mu kuma za mu ce ya zakariya uwinna saboda haka ba ashe ne kowa na jefarwa din sai ne yawwa to kaji a'a ba him wannan awamin nasu ne awamin nasu ne wannan wannan daidai suke da masu bismillahir rahmanir rahim bismillahi haka da suna yi to mun gane wannan ko to eh, malam mamu da aka yi wato maganar malam musa karatun namu karatun namu eh to shi kenan to a- yanzu ne kun fahimci abin sosai To- to shi kenan eh ya ce me to wai mala kaji malami su bai taba gane karatu ba irin yau eh to ai an ai an zo mu duhu da irin wannan da ba ni a raba shi